biyar kawai mana ranar da laraba sha uku sha ɗaya da watan jimadar kula hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daga makka zuwa madina kenan kamar da nasara kuma kamar sha uku da wajen sha ɗaya dubu biyu da ashirin da kamar da aka saba a ranar irin wannan zana da ba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken ajiyar tsofafiya wanda littafi ne na fito rubutu a kama tsofafiya wanda ta babban malami da alama Muhammad ibn Ali ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu a tsakiyar karni na goma sha uku za mu tashi a littafi kamar na uku kenan ne kitabun zaka bayan ya gama da kitabun saha'atu ya kuma biyo baya da kitabun sana yanzu kuma dai shiga kitabun zaka littafin da zai magana kan hukunce-hukuncen zakka a ma'angar ko a tanade-tanaden shari'a da musulunci kama daga muhimmancin da ko zama sarukuni da hukumar da aka yi tanadi da wanda yake bayarwa da dangogin da ake fitarwa da zakkar da lokutan da ake fitarwa da kuma waɗanda ake baiwa da sauran bayanai masu alaƙa da wannan wannan shi ne darasi na talatin da biyu a jerin biyar darussan littafin mada ya kuɗe ya ce kitabu zaka littafin zaka zaka ɗaya daga cikin hukunan musulunci guda biyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ke guriyar islamu ana kama fi hadisan da kan kamar radiyallahu anhu wanda ke cikin sa sai aini النبي صلى الله عليه وسلم كان جينا مسلم شيء أكن أنا مرة بلاقيا هو بلاقيا أكن سأت جينا مسلم شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة bayan kalmomin shahada sai kuma tsayar da sallah sai kuma bayar da zakka wannan na nuni ga muhimmanci da matsayin da ita da sarki ne kenan idan mutum ya sauran rukunan musulunci bai iya yin wannan rukuni ba to waɗanda ya yi ba za su yi masa amfani ba ba makawa sai ya zo da su ya sa lokacin da ana mahaifin sarki ke koro abin da idan kafirai sun aikata to zai kau da kai daga abinda suka yi kuma zai hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaƙi to shi ne daga ciki har akwai bayar da zakka fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahu idan suka makalinta sharan mai da ilmi ke wa aqamu salata kuma suka tsaya sallah wa iqamu salata wa atawu zakata sun suka bayar da zakka waɗannan mutanen fa kallu sabila ka yane shi maganar ta yake shi maganar ta na duk da yane shi yanzu sun musulun da kenan bai kawo maganar asali ba a da su kawo ta'amila da su zai bai sama kawo asali ba sannan bai kawo maganar aikin hajji ba shi wannan kuma ma zai iya hararowa saboda manufa ba a yi sabila to wannan ya zama rukuni ne da zakka ta zama rukuni da gaske rukunai na addinin musulunci wurare da dama kuma ana kuwa ta da sallah ko a kawo da ita kadai alif lam min zalika alkitab la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata kaga an gwama ta da sallah an gwama ta da zakka wa aqimus salata wa atuz zakata wani lokaci kuma a gwama ta da sallah ko manzo sallan an karanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ibada kuma ya shelanta wasattin a tsakanin al'umma kuma aka bi mutane har inda suke aka karantar da su aka yi musu bayani sannan aka karɓo ta kamar yadda Allah ya ce a karɓo kuma aka raba ta kamar yadda ya ce a raba zakka na ɗaya daga cikin ayyukan ibada duk da wannan tare da wannan muhimmanci nasu da idan mutum ya ke bayarwa zai haɗu da hukumomi kala kala hukuma wata bayan wata wasu a nan duniya kamar za a ɗauke wa mutane ruwa da karancin shi da karancin amfanin gona da kaucin shi da albarkari har ma mun zo kallon da wasu ma yake cewa walau lal ba a yi da mun sai bakin da ko ma haka kama al'umma na hana zakka in bakin dabbobin da ke rayuwa a cikin suna da bukatar ruwa to da ba za a yi musu ruwan ba sannan idan aka je laifira tun da mutum ya hana na zakkar sai a tattara sai a mayar da shi kuma sun mutum sai zai rika tsara mutum ana ma duka ana kan su ni ne dukiyar ka ni ne taskarka a lokacin kuma a lafiya ne yau malayan kuma zuwa da wani inda mana kan ba ku da kalbin sali ya ce tajidu wannan zakar tana wajaba fil amwadin lati sata'at haka yi sanya ku a dukiyoyin da bayanin su zai wannan tun abu da karatun ka iya kafin inda ya nufa dan mazhabar Abu Hanifa cewa suke komai ana mashi zakka matukar yana da kima matukar yana da kima ana mashi zakka in ka ɗauki laujarka da buhunka ka zagaya ko ruwanka ta fashi ka ciko buhuna da ciyawa kama da ɗaya ka goma da ba ruwa ka ba ta in kuma ka ce komai za a ba da fito gaba ai amfani da ta kuma wannan nan na to kama ba wani talafin mai siya kana ba wani kasa ce naira da naira da kashi ko ba sai gurin ya fashi yogi na na kashe siya har ya ga na kashe siya na fasu sai sai ka ga dukiya ne amma dukiya ba ta ba ta kan gurin bankin ku yasa malamai ke cewa idan ka zo bakin zakka kuma gabar malikiya sun zauna matsaya ta saka da kubarai da gaske akwai gangogin ababen da ana masu zakka akwai gangogin ababen da ba a masu zakka duk zai yi bayani amma ka ce komai ana masu zakka har ciyawa har yariya a ko kuma nan sama duda da yawa wasu kuma suka tsuke da yawa suka ce ba a zakka sai a gangogin kamar hudu biyar da annabi ya mata gana masu zakka amma su wanda ba su ba babu zakka kai wasu ma suka kai matuƙa wajen tsukewa suka ce ba ba a makulun zakka za ka yi duk kuɗin tsangwata ba zai zakka ba duk kuɗin tsirkiyar ba zai zakka ba ko ba wanda zai zakka wannan ma ba zai zakka mai tashin ne yanzu ko ɗan ba mai kamfanin tesla shi ma ba zai zakka ba ka duba biliyan nawa yana biliyan nawa yake da su amma yau da zai saka saboda mai kudin da ya ba kudi ba ne kudin su ne to ganyen bishiya ma kudin ne ke da kotuwa ka ba ka bai da ya sai ya tsani ba su karba to da ka duk abin da ake yi istifaki ya zama kudi to da ka da ka ana zakka a nera ana zakka a wani ana zakka ba to yake zakkan nan tana wajaba sun amwali a damjin dukiyoyi allati zakati wanda bayanin su zai yi sai da raka matsalar ana filafiya ya ce idan kanan maliku mukallafa idan wanda ya mallaki dukiyar ya bara a ƙarƙashin wannan magana na yake ne idan karamin yaro da bai balaga ba ya mallaki fanta fata ba to da shi ba mukallafi ba ne rufe alkalamu an salafiya an sabi hatta ya sani da aka babu da za su kiri ya ci ya shaye fatafa shi ko ai fatafa shi ai ta ta aljirai kenan wannan ita ce fahimtar Muhammad ibn Ali al-Shawkani amma ba a ita ce matawar mazhabar da yake yi ta shafi'iyya ba domin da mazhabar Imam Malik ko ka ce shi karan kan Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah ta'ala duka sun tafi ila wujudi zakati fi mali sabi wal maskani cewa da da dukiyar karamin yaro da dukiyar mahaukaci duk ana da talaka da ka inda mutum ke da ya ta a sama sai ya haukaci to haukaci daban aikudan daban ko ai duk su da zakka kawai to haukata da mutum ne kai ba a haka ka haukace mu kuma a haukata ta sai a ciro dukiyar ka a ce ta waye kan haukacin nan sai mai ta mai ma addu'a da warka ce sai a cire ba zai haka karamin yaro haka karamin yaro yana ciki dan da aka yi tuta ka ce to a yau da ban gado aka raba ile ta mu kuke liyan kamfin da wasu gidaje na biliyan kamfin to shi ke daga nan sai a fara lissafi ba dukkan marna sai da sai ne lissafi kaga ba su ma ai shekara guda aiki da mata yana da wannan kudin ba da yanzu idan ka ba ki cikin biyar ma za ka ɗauke shi wanda kila da ya san da kudin nan ba zai tafi cikin ɗinka ba sai dai ɗan koda sai ɗan kula yakin koda to kawai sai a tafi a yanzu ya cire miki wannan zakar wannan yake ce fahimtar waɗancan malamai cikin salaf الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل الإمام أبو حنيفة شيء كده وأنا فهمتها فما تعرف ما في كتير شيء كم هو فهمتها أو حفر مالك أو حفر الشافعية الإمام أبو حنيفة يقول أي سنة أن توسع الكلمة أكثر كلمة يعود تبغى تحسن كم أبو أكثر كتير na ta da dukiyar shi ba yake baka ga idan ka kalli al'akamu أركان الإسلام في أبان السائبة باب وجه أكا وجه ناوى ناوى فأكيد سبب في كلمة شهادة هذا مثل ما لم الجنة ليس من كذا وهذا أمر جهنم أنت ما إنك كيف من أقارب عمر كرش كنا ما بغادي يبني إن يكيف يوم الدين بشيء أكثر أما تحت الواجب ما بشي أكبر أولا مش أزمي با أكبر أولا مش حج با أكتر لك يبتع لك أولا مش حج da za ka dora mashi zakka ya ce bakanci Allah ya san hukumin amwalihim sadaqa yace wannan ayat tana nufin ka karɓar zakka daga wanda suka cancanci zakka yace gaban aya shi ya tara gaskiya wannan ma'ana to tsarkiru yaro na da tsarki ba sai ka ɗan suke shi ba wato tsarki ne yaro na da tsarkaka wa salli alaihi amma dai waɗansu malamai sun kafa hujja kuma da wannan ayar sabanin yadda aliman Abu Hanifa ya kafa hujja da ita to malamin sun dai anan ya riga ya ɗauki marhaba na yan siyasa ya ɗauki sai ya yi cikin sai yanzu ne ba haɗu da kaga dukiyar ƙaramin yaro amma ba ita ba ce mazhabar jumhur masu sarki da wanda suke da fahimta irin tashi sun ka kawo maganganu masu yawa da cewa kaga zakka ba ta waje ba a sauran rukunan musulunci guda ya gudu ba in ka sa da zakka biyar saboda shi yaro ba mukallafi ba ne to ta yaya kwanin za ka zo ka ce zakka ta waje ba a gare shi daga zakka su suna da ba ta waje ba kan shi wannan yaro ba suna cewa a rungume in ka ce ne dalilin da ya sa zakka ba ta waje ba a kan shi ba sai ka ce an na kusari shi yaro yaro dukiyar malikan da ya tafiya ba balantana kuma ma alai a yi sosai alkaraji giddama alkaraji giddama wani khalifa da mahaifin shi ya rasu bai da lafiya sai kuma zaman yan kwamitin da a a matsayin shi na magajin ne ke jiran gado to sai suka zaɓi mara lafiya bayan kwana da su goma sha da tsere to da an gana mun da su sai aka zo har ɗaki aka ce turan ka ke daɗi idan ka hana wa ka ba sarauta sai yake cewa to ka ga dai sarautar nan ban san daɗin ta ba da haka ni ba zan ɗauki ɗakin ta ba a lafiya in mutu kuma zan mutu da nan da haka ni ban da kandi da da na ɗan tana ne to sai ɗan tana sai da rubun zakin da ba a rubun zakin da ba je na gara kuma ta rike ne su zai aika aika ban tantana ba a ce kai kana kai ce ku je ku zama abin da kuke so ba a cikin da ya ma zubtu halawata haka hambalu idan kanta mutu hakkin ta ba a ran sauki ga lafi ba ba a hannuna ku zaɓi su wanda ya yi da suka ce kada dukiyar yaro a nan a dukiyar yaro da dukiya a haka in sun daɗin da ba suka ce wajiya da aka yi kuma ta shirya miki zakka suka ce dalili kuma na fi fali annahu ghayru khaliqin lil mali wa zakatu la tajibu ala ghayri khaliqin wai ta hanyar yaro da dukiya dukiyar ta wai dukiyar ta ce amma ba su yana da ke ta sai na san ko da gudu dukiyar shi amma ba su yana da ke ta ba kamar yanzu misali ka ɗauki riwayoyi guda biyu a cikin surutun fatiha maliki da maliki wa maliki yauni dini rawi ina fi الإمام عاصم بن عبد النبي الكوفي لم يشهد سوفي سوسو كارن كادا مالك يوم الدين دعالي ذكا بقية لكو الراحة بلا تقل سوسو كارن كادا مالك شيء على كاس بروفيسور فاضل صالح الثاني الرائد أسكن لك كلامتا بيانية تكتب لي بمبنشم مالي بمبنشم ما دمالي in ka ce mafi wanda ya mallaki abu na abuke kuma sarkin abu ba dole ba ne idan ka zama sarkin abu abin ya zama na ko ba dole ba ne idan ka mallaki abu ka zama sarkin abu ita duka da bambanci sarkin gari ba shi mana kila da gari ba akwai mamallaka gidajen amma ba su ne sarakunan gidajen ba shi kuma sarkin gari ne sarkin gidajen amma gidajen ba su ba da ma da shi ko Allah kuma ya duka ce to shi yaro zai iya zama malikul mali mutum zai iya zama malikul mali wa laisa malikuha shi shi karamin yaro shi ne malikul mali wa laisa malikuha asalin kudin shi yake shi ne sarkin kudin bai mallake su ba sai sau za ta gani kirge duniya ne ana wasa da kare aka ce sadakar wai ya yi don bai san da su ba to wannan ba duk bai fahimtar wasu a abu a ne da mamarin wannan sun uzurorin su ne suka ce to shi ke nan yaron da nake shiga na iya karɓar sadakar waina don bai san yana da kuɗi ba can kuma ta karkace kasa take da zarare da yadda dole tana zakka suka ce wala ya bai zakka ba wannan da zai ji aure ne ba da duk wani dalilin na sa abu ke suka ce dalilin su na uku wani an da takalifa shari'a muktasa da hadar nau'in insani la tajibu ala dabbatin wala jamali zakka ba ta hukuncin shari'a yana tabbatuwa ne kan wasu nau'uka na mutane karamin yaro wanda shi mahaukaci wanda shi ya jakkara abu wanda shi da aka wajabta sallah ba a wajabta wa rukun masallaci ba ba a wajabta wa dubari ba ba a wajabta wa kujerar masallaci ba kin ce da ba a wajabta masa su ta ruku su ba ruwanta ita su da ba wajen kin ce da ko ku ce ki so da jama'a to sai malamai suka ce musu malamai suka ba kamar suka ce a fahimtar jumhur akwai zakka a dukiyar karamin yaro kuma akwai zakka a dukiyar mahaukaci wannan kuma ita ce fahimtar fajiman malamai cikin magabata da kuma fajiman malamai cikin mutane nan al-imam malik al-imam shafi'i al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala gaba ɗaya sun tafi akan wajibcin zakka a dukiyar yaro daga baya bayan nan gamayyar malaman tsakawan lafiya da'ima sun tafi akan wajibcin zakka a dukiyar yaro ita ce fahimtar Muhammad Salim ibn al-Usaymin a cikin littafin shi a sharhul mumkin ana da yin nasantar da cewa shi mana tare da wadanda daga cikin dalilan da suke kafawa shi ne kudin amwalihum sadar fatan wa tajruhu wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahu Allah ya ce ya rasulullah kudin amwalihum sadaka kada ku mutunta daga dukiyoyin daga dukiyar suwa dukiyar wanda ya mallaki dukiyar zakka da ba yawo a yake cire shi amma babu wani abu a ayar kullum amwalihi sadaka amwalul man amwalul malikin zakka ko malikil malik ko malikil malik su tarbe mu wannan gabar sai suka ce sai yan waɗanda suka ce ba da kasu da ke to ai kaga yaro mai tsarki ne su tarbe mu banda shi ke nan ya muka banda shi wato zaki ne banda shi to wasu da ne shi ma wanda kare kuwa sama ta ba wannan gabar ma sai da to yaro ma sun zo sama ta kenan kuma wa dai a tsara annabi shi ke nan da ya sa sai ya ce duk ku fito me yasa kafin ke ɗaukar ƙananan ƴaƴan suke kai mafi na tsasa don zaɓi in yi kuskure ke nan in yi daidai an ce amina ke zo amma ka asha kai da iyalan kai da ruwa ban da ƙanana sai da kai masa wawa wata matsala sai ruwa ya ake mutum bai da waye da suka ce to wannan ayar dalili ne na farko da ke nuni da cewa akwai zakka a dukiyar dalilin sa na biyu hadisin da ke cikin sayyid bukhari hadisin mu'adh bin jabal lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa yaman ya kira shi ya ce ya mu'adh ka tafi yaman wa a'alimhum anna Allah farada alaihim sadaqa in ka je ka sanar da su cewa Allah ya kullanta musu zakka fi abwahihim a dukiyar da aqilu da bayani a wakatin hajjatul hajj da ake ban da yara ba su ji cikin da aka annabi ya aiki mu'a ya faɗa musu ban da yara ba amma kai to ai kun wanda ya mallake misali in ka je kawai ya ba mu kansa to ka gudu ka ga ni ihim wa tarattu ala samaihi ita da sannan za a karɓa ni daga mawadatan cikin su shi ko ita kuma wadata ba sai wani bane a nan ma da sanni da ke to hadu min abriya'ihim al-mahalikina al-mukallafi kawai su fadin min asalin ya ihe ya sa kida bai samu su kun da karin karin maganar hausawa yana nuna akwai zakka a cikin yaro yaro da kuɗi a wajen tafiyar manya in dai da kuɗin ka kana kirgawa to mata na za ya harkar manya da su wa turaddu ala fuqara'ihi za a mayar wa talakawan kuma cikin talaka ba da yara to dan ka ba baban shi kai wani ma uban yana zama kana kane saboda yara wani yanzu kana kwashe ƴaƴan shi ya zama da shi ƴaƴan ne talauci ko silar talauci tunda da su yake ɗauniya da wahala suka ce to wannan dalili ne da ke nuni da cewa akwai zakka a dukiyar ƙananan yara akwai hadisi na abu da sa'ai ana bi da an tafi inda malamai sun yi rubutu musamman kan wannan isnadi na ana an shu'aibu an abisa an tafi ko kuma isnadu shu'aibu an abisa an tafi akwai hadisi yana da cikin sunan na Imam Tirmidhi hadisin da ake da ake jaddada ko da biya kashe wuta nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala man waliya yatima duk wanda yake jagorantar karamin yawo da kuma ba kuma yaron na da dukiya faliyarta jirgi ya tabbatar yana kasuwanci a dukiyar karamin yara ya ce wala ya sun dubu hatta ta kula gusa da fa kada ya aje dukiyar yaron ta kasa ci sai dai hadisin da yake mana da wani ya zaɓa wannan hadisi a cikin da yake tirmidhi al-imam nawawi ya ce wannan hadisin bai tabbata ba kamar da ya kawo a cikin al-majmu' sharh al-muhaddab mujallad na biyar kashi dari uku da ɗaya to amma sai ga hadisin an same shi da isnadi mai kyau a wajen al-imam al-baihaqi amma hadisi mawdu'i wancan bai inganta ba saboda marfu'i amma sai ka samu hadisin mawdu'un alafin ya umara sai na Abdullahi Umar yana shelantawa cewa ya jama'a duk wanda ke da maraya a karkashin kuma maraya na da dukiya ya tabbatar da cewa ya rika kasuwanci da dukiyar shari'a ake zakka ta cinye sai ya nassantar da cewa akwai zakka a dukiyar karamin yaro hadisi mawko amma masu bai tabbata ba kaga wannan dalili ne da su waɗancan malamai da suke ganin akwai da kafi kirki matsalar ko fahimtar su za ta kare tabbata kuma wannan fahimta ita ce fahimtar Ali dan Abi Talib kamar yadda take fahimta ta Abdullahi dan Umar kuma ita ce fahimtar Aisha radiyallahu anha kuma ita ce fahimtar Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib kuma ita ce fahimtar Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu duka waɗannan bajaman sahabban wannan ita ce fahimtar da haka idan yaro yana da dukiya za a yi mashi zakka shi abu a nufa ma sai zai na abin ban mamaki yake kaga za yaro ko biliyan nawa ya mallaka ba zai zakka ba amma idan ya noma abin da ya kai na tsaki kuma zai zakka yana da biliyan goma kwantala ba suna kan da zai ba amma ya noma buhu goma ya ba da ta aka ce maki me yasa sai ce wai zakar amfanin gona akwai ruwa da aka yi masa a kyauta kuma mutane na ganin girmawar kuɗin ba wancan kuwa ba ganin su suke ba girma suna turai kamar sare suke kawo jin yin mako tun da an ga girmawar abin a baya kuma da yake suka ba kan suka ce in dai ka yadda da wannan ya ce wajibi ne karamin yaro ya saka su fitar wajibi ne ya zakka amfanin gona sai ka tambaye shi yanzu idan karamin yaro ya illata wani a dukiyar wata a cire a abin nan a biya a bisa dukiyar ba bai san ai yaro bai san da dukiyar ba ce duk da haka a ciki ne ita wannan kiyasi wannan inda ya karkata to kamar ya koma fahimtar waɗancan ne amma kuma ba tare da cewa ya ji sai ikirarin haka ba ibn qudama al-maqdisi wanda ya rubuta jiran shekara 620 yake cewa in har waɗancan nasoshi su ne abin da malamai suka tafi a kai na wajen yin zakka kuma haka abin yake to fa innal waliya yukhrijuha an gumanin malihima masu kula da mahaukaci masu kula da maraya su za su ɗauki nauyin yin lissafi da fitar da zakar daga dukiyar waɗannan sai da yaro karamin yaro ke hannunka sai ka fitar sai da ma'aikaci ke hannunka sai ka fitar haka limamun nawawi ya fata cikin wancan mujalladi na biyar shafi ɗari uku da ɗaya ɗari uku da biyu har zuwa abinda yake a ƙasa Muhammad Salih ibn Rusaymin shi ma ce wannan ya ce fatawarki malamin fatawan lajnat da'ima su ma suka tafi kan cewa wannan ita ce fatawar su sun fito mujallabi na tara shafi ɗari hudu da goma da aka tambaye shi ce wannan ita ce fatawar su haka Muhammad Salih ibn Rusaini a cikin littafin shi Sharhul Mumtir mujallabi na shida shafi na goma sha hudu shi ma ya tafi kan cewa wannan ita ce fatawar su da aka magana da mala ya kawo a nan ba fatawar jumhur ba ce idan kana da maliku mukannafa sai yaro ya bada ka ai ko bai bada ba ai tun da ya samu kuɗi kawai ya shigo tsarin manya sai ya ba a yana da wannan shine abin da ya sanya a wannan babi ko ko bai kunna babi ba a gaba nan da ya shirya ce babu zakati da kubudi amma ina ga bai sanya babi ba ko sai zakatul hayawan babu zakatul hayawan zai magana kuma akan zakkar dabbobi idan mutum ya mallaki wasu nau'uka na dabbobi zai zaka su dabbobin ya aini ha su zai wadar dangin da ba su ba kuma ili zakar su a matsayin kaya ne na rubin tijara kaya ne na kasuwanci idan kuma mutum ya mallake su ne a matsayin kayan amfani shi na yau da kullum ya daura wasu dawakai guda uku wasu jakuna wasu kaza da ke wani duka zai musu zakka ba to da duk kayan ka na gida na amfanin yau da kullum ka na more rayuwar ka na jin daɗin rayuwar ka duk ba a musu zakka gidan da kake ciki da motocin da kake hawa da jirgin sama private jet duk ba za a yi musu zakka ba amma da garbi suka koma na kasuwanci kuma idan shekara ta zago za a haɗa su da sauran yarurruka da kake da su to sauran wuraren da suke juya kuɗi in lokacin ya haɗe sai a lissafa su don ya halatta ka yi ya samun lokutan da kake zakka guda biyu guda uku guda uku wani kasuwanci can kayi wani injectin kayi wani waye kayi wani waye to shi kenan sai ka sai ka sai ka fitar mashi da zakka can kuma ka je ka zuba wani shi ma sai ka fitar mashi da zakka wannan tsarin na zakka tsari ne mai kyau na haɓaka tattalin arziki amma za ka kashin sikularsu ne ba addinin ya dame su ba amma za a rage talauci gwarai duk mutumin da ya mallaki biliyan ɗaya ya ciro naira miliyan ashirin da biyar ya bayar zakka ka ce a nan ƙasar yanzu za a yi wannan zakkar fi sabilin lahi wani lahi mai tiriliyan ta nawa zai ba biliyan ashirin da biyar kasar zai ba tukun 5 to yanzu masu tiriliyan tiriliyan da mutum wani ya kasa suna cewa in ya zo maka ce kowa ya koma ya yi a jihar shi a lokar gwamnatin shi a garin shi a kunda in ya fitar sai an ba duk talakawan yankin miliyoyi har a tsallaka makwabta amma ne ka tambaya ta zakar sai ce kamar ma yana jin sunanta eh ya ma take da aikin haji ga gida ga gida ne ko kwanciyar ne ba a yi da ya dame kuran na ji wani malami ke cewa ni yau a nan kaduna aka je aka yi lissafi aka lissafa biliyoyi ne ya ga za miliyan ɗari kaza sai da suka zo tafiya sai ya ɗan sanyi wani ɗan kuɗin da layi su ne wa layi gudu bin jiwai sai ce musu zai shawara zai shawara da ke ba su ya faɗa ba da shaidan ne sai an jima zai zo za su shawara bai fi karɓa ba su karɓa ba in ce a tare kai shawarar mu daga baya kira su yi kai kuɗin sun ɗan yi yawa ga haraji kuma ga wannan amma bai san Allah ba zai iya karɓa shi yana ga ba za su taɓa karewa na yi ba ya kira yi kare aiki na da yawa kaza ka to da za a tabbata tsarin zakka ta addini to da kaza an samu da kawai ne ta karkin laraba da da zakkar na ciya bin da mustafi yanzu in ka je irin su saudiya ka samu talaka mara aikin yi to ya fi ɗan daga mutuncin a najeriya walwala don ba yi jina ai ainihin kirki ba nama kuma kurizan ki bai rabuwa da nama mu ku ɗan daga mutuncin yanzu in ma ba a kai da kurizan ba in ma da kuri dan ba wuta in tafi yanzu gaba ɗaya sun yi cikin omen shi ko kan bai fada aikin yi ba gwamnati tana ɗan kuskula da shi bai da lafiya ko bai nashi da lafiya kyauta ne yayin shi makaranta a kyauta karatu na gaske sannan lokaci ba lokaci an fi fitar da zakka sai a bai yan najeriya da ke zuwa umara sukan dace kai sa'ar wani majalisi kawai wani mai kuɗi ya shigo zai ba da zakka ya ganka baki ya san min afirka musamman kuma kalaman da trump ya kwanan nan kowa ji kalaman da yi ya zagi in afirka tar musamman bakaki kuma kowa ko ba mu nan najeriya yake yadda kuke bakaki aka zukatan su ko suke bakaki ba ku da tausayi shi ba zai mu'amala da bakakin fata da larabawa ba bin da ne ke da su ban san me suke ba dabbobi ne amma kuma wai kuma nan shugaban kasa nan shiri yake ne ke rantsarwa in ba wata musul ba sirarce ba ai ba zan je ba ko ka gayyatan ba zan je ba ina da izza amma haka za ta za ta nuna bakin kuma wannan mutumin kana ganin shi gayan gaula gaula to za ka ji jikin ko za ka ji jikin ya sake larabawa da bakakin fata an yaɗa abun sosai har da bakakin fatan ma a yaɗawa ina da mun yadda ne ko muka yaɗa na malaika jibrilu a hadisi na biyu kana sadakata fa ajibna da hu ya dummu huwa ya fatiku ko ya suku huwa ya fatiku ni abin da ya daure man kai yana kunda mana zagi muna gaskiya ka faɗa da yake cewa innama tajibu min hukun ni'am zakkar dabbobi tana wajaba ne a dabbobin ni'ima shine almakiyatu wa hiya fi akthar al-buldani al-ibl wal baqar wal ghanam wa yajma'uha ismul an'ami shine zakkar dabbobi tana wajaba ne kadai a a dangi guda hudu na dabbobi in ka san in kai cinna cinna da su shine sai ba ka samaniyata azwaj dangin dabbobi guda takwas za ka samu rakumi da rakuma ko mene suna rakuma da hausa ban da rakuma taguwa ko alfadari daban ko rakuma rakumi da taguwa mace rakumi sai saniya bajinin sa ya kuma saniya ko البقر والبقرة والبقر kaga an samu kuɗi kenan sai kuma rago sai tunkiya tunkiya an samu shida kenan to daga nan sai bunsuru sai kuma akuya su ne samaniya ta azuwa wani su ne al'an'am su ne dabbobin da ake yankan shari'a da su hadaya shediya hakika layya idan mutum ya mallaki lissafi na waɗannan dangogi to shi ne zai fitar da zakka zai bayanin kowane dangi adadi nawa ake so a kai ya yi to amma doki ba muke mallaki doki ko ya kai miliyan guda to ba zai zakka ba tare da cewa ana ci ana sayarwa ana ba da haya ana samun kuɗi dan galibin wanda ya mallaki dawakai da yawa za ta hada hadar kasuwanci yake yanzu wannan kuɗin da waɗannan ababen ke tara su ne na zakka ke sa shi doki annabi ya faɗi dalilai uku ke sa aje ko mutane uku suke aje doki wani ya ajiye ya samu lada wani idan ya ajiye ya samu kuɗi da ajiyewa wani idan ya ajiye ya samu zunubi sannan da yake cewa doki da ka gan shi alkhairu ma'qudun fi nawasi alkhairu ila yawm al-qiyamah doki an kulla alkhairi a gaban goshi an kulla alkhairi a gaban goshi yana da irin tashi baiwar da sauran abubuwa masu tarin yawa wai wani mai hikima yake cewa karka kuskura ka zo ma doki ta baya zai baka nan ka karka zo ma saniya ta gaba za ta illata ka shi kuma jahili karka zo mashi ta ko'ina jahili ko ta gaba ka zo ko ta baya mugun na ce maka yana ga hautar doki wai ta zo ta gaba ta baya kai jahili ya ce a'a duk inda ka zo so jahili ban da ta zai yi ce to shi jahili ka za a hankali da ka ga su doki balanta na kaji kuma an kaga sun yawa to na na kasuwanci ne yanzu su sun zama uru da tijara za mu zo kansu amma don ka daura doki da kake hawa ko wani jaki da kake bayar da haya ko ake ɗiwo maka ruwa ko ake zirga-zirga da kai da sauransu duka hanyoyi ne masu abin nan yanzu ka ga yadda manyan ya yi tsada yadda muke da jakuna kamata ki adawa alkinta su a tsara su sai yan guda uku kawai sai na kai yara makaranta ko biyu na kai yara makaranta matsa da garin ke ne da ka tashi rawa kuma ka take kudinka duk hanyoyi ne jakin ma aka ba shi horo ma zai iya da takarawa a horar da shi da ya ga an yi zawari ya tafi makarantar yara eh malam makarantar su tsotso da yara number four number four a riga yara number four jakin number four shi kuma ya tafi har gida zai iya yi ba ga ina da ɗiban kaya da shi ba in ka ɗiba kaya da sai ka zuna da shi in ka zo za ka koma ba sai ka nuna mashi hanya ba ba sai ka nuna mashi hanya da kai shi zai sake komawa ta kuma da kai zai sake dawowa haka tsani suna amfani da karnuka wajen kai yara makaranta saboda ya tsarkin ta lokaci tsara lokaci ko ya suka yi ne wata yar kura haka inda yaro ɗaya zai zauna shi yaron lokacin karin na nan na kalla rana lokacin taki na yi minti goma zai zo ya sungumi ya rufe kuran sai je bakin makarantar kawai ya shigo yaron na fitowa ya san karen gidansa ne zai zo ya ya shiga karen zai jawo abu sai far gida ya gama ya shi na rana shi ko baban na can kamfani suna ta aiki da awa ake kirgawa yabo wai suka turo mana maina kamar ma na biya nafa biya mainin bai kwari ba ba shi kada da ranar iya ne wani a wajen wani abu ya ne ya ce ga cin caji ga cin data kuma ya zo ya yi tai ya yi tai suka ba shi dubu da ɗari bakwai da hamsin ya ce wallahi bai mai da data ba amma dai za a ci gaba da yi abin yan baiwa kan su ga kasu yadda makamun bature da tun da mawa kallon ba ɗan baiwa ba su da ka wasu dabbobi da ba waɗannan gudun ba ba a musu zakka gaskiya ba a musu zakka yace waliyal ibnu sune rakuma da namiji da mace wal bakaru ko wal bakaru da sharu wal ganamu da awaki in an ce ganam shine sunan da ya haɗe tsakanin jajaye da farari awakai da da tumaki to kowane ɗaya daga cikinsu ana karɓar wani gwargwado na abin da bayanin su zai zo idan sun kai daga shi wanda ya mallake su idan hala alai alhauru idan shekara ta zagayowa waɗannan abin nan da waɗannan dabbobin mafi yawa za ga mu anan fulani su suka mallaki wannan abin nan da idan mutum ya mallaka daurewa zai ya bayar da zakka shi in fitar da zakar amfani shi ne to tsahirhu wa tuzakki in biha Allah zai baka kariya ne sa maka albarka zai kaza zai kaza zai kaza ma da mutum rika kallon dukiya ita dukiya ba ita take mutum take ba wala yallu da hukumi adama illa tura ba abin da zai cika cikin dan adam sai ta bayar kabari wa yatubu Allahu ala man taba wallahu azizun hakim na ayar da aka tafi tilawa da kuma hukunci na nan wanda hadisi na cikin sahih al-bukhari to da kuma yana kallon dukiyar ba zai iya fitarwa ba kamar ba masu noman zamani yanzu wanda aka dawo kiwon awaki a gidan gonar mutum matukar shekara za ka zagayo wa dabbobin lallai mutum zai lissafa ya fitar da zakka nan tashi lissafin kuma yadda zai mana bayani har da kanana lafiyar ba ana gobe da kala ta waje ba sai wasu guda goma suka haifi yan bibbi to yanzu lissafin ka ya karu da ashirin har da kananan za a lissafa amma ba za a fitar a kananan ba kuma to wannan shine shimfiɗa da ya fara ta babu bayani akan zakatul hayawan zakar dabbobi yana da lura da yanayin lokaci sai mu فكان من لا يمكن تايشي إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته